بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata barkanmu da asubahi barkanmu da sake kasancewa a wannan masallaci mai albarka masjidul ansar kumo akko local government jihar gombe nigeria a karatunmu na darussan mata a watan ramadan yau biyar ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda shine ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2023 bali jam ko fini jam no sumai no ɗawainiyaji no, no munyal to Allah windu baraji Allah hokku jam Allah Allah jabo sumai amin eh Allah hokku yin imana to wadi duk babarbarin da baya jin fulatanci ya tashi ya koma baya yau in Allah ya so yadda a karatun na fulani ne Allah ya sa albarka idan za ku iya tunawa mun kawo darasinmu da muke yi mai suna ki gaya wa mijinki yau kuma za mu yi wani darasi ka gaya wa matarka da aka sai ku yi haƙuri da abin da za ku ji an da ke su jiya shekaran jiya ba ku ce a yi haƙuri ba yau za a dawo kanku insha Allah wannan wasiya ce nake yi ga maza su gaya wa matansu abubuwa kamar haka abu na farko ka gaya wa matarka ki daina neman saki ki daina neman saki zan yi magana ne akan matar da bini-bini da an dan bata mata rai ni ka sake ni ni ka sallame ni ni ka mai da ni gidan babana ni ka mun kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin abu dawuda hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida ayyu mamra'atin duk wata mace sa'alat zawjaha talaqan da ta nemi mijinta ya sake ta ta ce ya sake ta fi ghairi ma ba'asin ba tare da wani ba'asi ko wani abu ba da har ya kai a ce za a sake ta dan shi ba fa haramun alaiha ra'ihatul jannati wannan mata in ji annabi ya ce haram haram haram a gare ta ta ji kanshin aljanna iyayena mata ana shaida muku ba a neman saki ba a neman saki kada wata ta buɗe baki ta ce wa mai gidanta ya sake ta sai dai inda babban laifi wanda ba yanda za a yi sai dai aure ya rabu haɗarin shi ne annabi ya gaya mana cewa duk matar da ta ce mijinta ya sake ta matuƙar laifin bai kai a sake ta a shari'a ba to ƙanshin aljanna ma ba za ta ji ba ƙanshi ba ma ba ma wai ta shiga aljanna ba a'a ƙanshin ma ba za ta ji ba a wata riwaya annabi ya ce ana jiyo ƙarshen aljanna tsakanin mutum da gidan aljanna tafiyar shekara ɗari biyar ma'ana nisanki da gidan aljanna ya kai shekara 500 haihata haihata kenan da haka ya ke yar uwa la tatlubi talaqa ki daina neman miji ya sake ki neman a sake mace ba tare da wani sababi mai ƙarfi ba halaka ce da za ta iya kai mace ma a haramta mata gidan aljanna haka akwai matar da take neman hul'i shi ma neman a yi hul'i ba tare da dalili mai ƙarfi ba alama ce shi kuma ta munafurci manzo Allah ya ce al-mukhtali'atu hunnal munafiqatu matan da suke nema a yi hul'i hul'i da su su ne cikakkun munafukai hadisin imamu turmizi hadisi na 1186 menene hul'i haka kawai mace sai ta kalli mijinta sai ta rena shi ta ce na fi ƙarfin in zauna da kai wallahi nawa ne sadakinka ba dubu hamsin ba ne ga ta nan karbi matsiyaci karbi kudinka mun gama aure abinda ake nufi da hul'i mace ta biya sadaki ko mace ta biya kudin auren da mijinta ya aure ta ta ce karbi kudinka na rabu da kai wanda an an rabu kenan bisa sabani na malamai da aka yi shin za a da aure ko ba za a da aure ba wance yaya ba kya gidanki ai na ba shi kudin sadakinsa matsiyaci mun rabu da shi shi ma duk matar da take da wannan ɗabi'ar ta je cak cak cak ta yi zaman aure a can ta yi kul'i saboda suna da kuɗi a gidansu ko tana da hali manzo Allah ya ce al-mukhtali'atu hunna al-munafiqatu hadisin tirmidhi sahihi munafikan mata su ne suke yin khul'i Na'am, ba haramta yin kul'in aka yi gaba ɗaya ba, akwai shi. Tabbas, haka kuma ba hana sakin aka yi gaba ɗaya ba, akwai shi. Amma raba aure ba abu ne na wasa ba. Na yadda akwai matsaloli na wasu daga cikin mazaje suna da ƙarancin tausayi suna da rashin kulawa da aure suna da rashin ɗaukan nauyi suna da kaza suna da kaza abuwa dai da yawa to amma kada a yi gaggawan kashe aure ya mutu a kai shi makabarta ba tare da an bi ƙa'idoji na shari'a ba iyaye na mata aurenki mutuncinki gidanki darajarki zaman zawarci zaman rashin aure ba shi da daɗi sai dai in ya zama dole amma buɗe baki a ce a sake ni a sake ni don Allah ku daina gwanda ma mijin ya zo ya ta cewa shi zai sallame ki zai sake ki zai sake ki akan ke ki zo ke ne za ki nemi ma a sake ki amma akwai abubuwan da za su sa dole ki nemi miji ya sake ki wannan malamai ma suna ba da fatawa baya ciyarwa ya bar ki da yunwa yana nema ya kai ki makabarta wannan in kin nemi ya sake ki ba laifi ba ne ba shi da lafiya baya iya ɗaukan nauyin hakkin aure baya iyawa kamar yaya watakila yana da wani ciwo ko yana da wata larura ko akwai wata matsala da tana hana shi ya iya gamsar da matarsa a dalili na aure wannan idan mace ta gaba za ta iya jurewa ba ta nemi saki ba laifi ba ne mijin da aka tarar da shi mazinaci ne an yi an yi ya gyara ya ƙi gyarawa dan mace ta ce sake ta bata yi laifi ba kin ga fi ba'as kenan daman hannun da aka yi a ce ba ba tare da wani babban laifi ba ko kuma mai neman maza ne yanzu akwai mazajen da ba ruwansu da matarsu ta aure maza yake neman shi akwai matar da ta kama mijinta yana kawo mata maza ɗaki da ta tafi asibiti kafin ta dawo sai ya nemo yaro matashi ya kwanta da shi amma ita zai iya share shekara bai kwanta da ita ba shari'a ba ce ke zauna da mai neman maza ba wani duka yake kashi yake warwa da an yi ba daidai ba sai dai ke ji tsumagiya a gadon bayanki a'a inda duka kam a'a minkan mai wawata wata ta ce a'a duk abin da za mu yi mu yi da kai amma kar ka sa mun hannu ta ce wallahi kashina ba da karfin da zan iya jure dukanka ubana bai dake ni ba uwata bata dake ni ba shekaru na fuce duka ba zan zo ina zaman aure ka zo kai ta duka na wallahi ba zan iya ba za a zauna lafiya bismillah da duka kuma ka sallame ni in tafi gida ba ta yi laifi ba wanda Allah ya ce waɗannan da suke dukan matansu laisa ula'ika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikinku ba yanzu akwai namijin da zaki ga ina muku magana ne akan sababin neman mutum mace mace za ta iya neman a sake ta ɗin inda uzuri kamar misalin bai da lafiya ciwo ya kama shi ita kuma tana da ƙarancin shekaru akwai shekarun da mace za ta kai ba ta da larurar namiji akwai shekarun da kuma gaskiya tana buƙatar namiji in ba haka ba kuma za a iya zuwa a yi sabo wata ta mun fatawa kwanan nan ta ce aure na ya mutu malam ta ce Allah ya tashe shi wani abu sai aure shine in ya mutu kuma yake tasowa ta ce amma malam wallahi ji nake kamar in je ne zina na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zina kuma wallahi malam na kasa jurewa na ce to ki rubuta ki aje ɗaya daga cikin dalilin kashe aure kenan matsalolin kashe aure in kika kashe auren ki abinda kika tarar a gida sai kuma ki runguma kaddara ki ji tsoron Allah ki kare mutuncin ki in kika shiga layin zina ba za ki iya denawa ba kuma ba za ki taba samun mutumin arziki aure ki ba yanda duk mata suke hakuri ke ma ki je ki hakuri in ba haka ba ki je ki bi tsohon mijin ki nemi sulhu ki hakuri da shi ki koma da yawa mun sha gaya wa mata ku daina gaggawan kashe aurenku bayan kin kashe ki zo kina wayo Allah kin shiga uku to wata kuma bai da lafiya ne ta jira ta jira ta jira bai warke ba ita kuma tana cikin matsi ko da akwai ci akwai sha to akwai kuma larura to da ta je ta yi zina to gwanda ta kashe auren ta je ta samu wani wanda mai lafiya da za su zauna tare da shi daga nan nake kira ga iyaye mata da iyaye maza shari'a fata ce duk wanda zai aurar da yarsa to ya bincika lafiyar mijin ba yawan saka babban riga da saka hula da katuwar mota da babban gida ba shin lafiyarsa kalau wallahi akwai mazan da ba su da lafiya wallahi matansa na gidansa ma baya iya wadatar da su amma sai ji yau rikicin aure ya karo aure ya tara mata ba iya daukan nauyinsu ba iya kulawa da larurarsu da aure to waɗannan dalilai ne na shari'a da suka ba ku dama kwa iya neman miji ya sake ku idan abun ya ci ya cinyewa ma cutar da za a iya warkewa ba laifi sannan kuma akwai larurori da yake samun maza shi ma sai kun yi haƙuri yanzu misali macen da take tana tare da miji yana da ɗan larura duk wanda yake da hawan jini yake da ciwon suga to yana da tasiri da rage masa ainihin kasancewansa namiji cikakke wannan ciwukan suna rage ƙarfin namiji to yau kuma ciwon suga da hawan jini yana gidan kowa kusan to in mijinki Allah ya jarrabe ki ya kamu da waɗannan ciwukan sai kika ga abubuwan nasa suna baya-baya to ke ma sai ki rinka baya-bayan sai ki haƙuri ki masa uzuri saboda magungunan hawan jinin suna rage namiji magungunan ciwon suga suna rage namiji to shi kuma ciwon suga hawan jini ciwo ne da ba a rabuwa da shi sai a kabari sai wani kaɗan da Allah ya ga dama to idan mijinki ya gamu da wannan larura sai kika ga an samu canji na rayuwa ta auratayya to ki masa uzuri ki addu'a Allah ya baki lafiya ya bashi lafiya a ci gaba da kulawa da 'ya'ya a yi haƙuri da ɗan abin da aka samu koyaya zaman aure zaman haƙuri ne zaman ibada ne abu na biyu ku gaya wa matanku su rinka neman sulhi da mazansu mana ka gaya wa matakka ta rinka yadda da sulhu duk inda aka haɗu sai an bata in dai za a haɗu sai an bata yanzu ba karatu ne kuke zuwa nan wata guda muke da ku a nan sai 'yan kwanaki kowa da wurin zamanta da take zuwa amma yau da gobe kun ga duka awa ɗaya awa biyu muke zama a nan amma wallahi wata kafin a tashi a karatun nan sai sun yi faɗa da wata ko daga wurin zana ko wata ta daina zama tare da wance ɗabi'a ɗan adam ne in dai za a haɗu a zauna to sai rai ya ɓaci to yaya in aure ne haɗa ku gida ɗaya falo ɗaya watakila banɗaki ɗaya kicin ɗaya ai sai an yi haƙuri to mijin nan da kike haɗuwa da shi shi ma dole ki yi haƙuri da shi idan ya nemi sulhu a nemi sulhu da shi ba a san mace da ai ta binta ai ta binta ai sulhu ai sulhu ta kiyarda ba ba a san mace da wannan taurarewar ba kuma ki kokarin neman sulhu da mijinki don sulhu da miji alheri ne karki zaman gaba da miji karki zaman kiyayya da miji karki zaman ba ruwana da shi ba ruwan ba ruwansa da ni idan akwai 'ya'ya kun riga kun haɗu bayan da za ku yi in ma babu 'ya'ya dai aure yana nan bai rushe ba so ya kamata a nemi sulhi a zauna lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi mata da suke neman sulhu da mazajensu musamman idan za su kwanta bacci hadisi ya zo cikin silsila a sahiha ta sheikh nasiruddin al-albani hadisi na 287 nisa'ukum min ahli aljanna alwadudu alwaludu al'audu على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمصا كو غمضا حتى ترضى ما تنقري ‘yan aljanna a cikinku ita ce matar da take nuna soyayya wa mijinta tana nuna soyayya wa mijinta kuma ita ce matar da take mai haihuwa sannan matar da in mijinta ransa ya ɓaci tana dawowa gare shi ta ce na ji abin da ya faru shikenan maganan nan ta mutu da Allah ka yafe min da Allah ka yi haƙuri mu ci gaba da rayuwa mu fuskanci tarbiyyar yara ta ce annabi ya ce allaci idan gaziba zaujuwa ko idan gaziba ja'at idan mijin ya yi fushi za ta zo sai ta ɗauki hannunta ta ɗora a kan mijinta tana kuka tana cewa ba zan iya bacci ba a yau da daddare ba zan iya rintsa idona ba a yau da daddare hatta tarzo sai har in ka yadda da ni dare ya yi ya dawo gida zai kwanta bacci yana fushi da ke baya miki magana ko ba kya masa magana sai ki zo ki same shi yara sun yi bacci komai hankali ya kwanta ki rinka tsiyayo wannan hawayen naku mai tada hankalin namiji ya ga kin yi hawaye sharkaf maman bebi ya aka yi ki ce wallahi ba zan iya bacci ba yau ciwon ciki ko zazzabi ta ce a'a zuciya ta ce za ta kamu da ciwo saboda me kana fushi da ni ni yau ba zan yi bacci ba sai ka yarda da ni ina gaya muku wannan annabi ne ya ce a gaya muku ke haƙuri in mijinki ɗan arziki ne mutumin ƙwarai ne kika ɗauki hannu kika ɗora a kansa a jikinsa kina neman alfarma kina neman sulhu ya kamata yadda da sulhun ya ce to an yafe miki karki sake maimaitawa amma in ya ce tashi ki bani guri don abu kazanki ki ce ka yi haƙuri ta wannan ya nuna mijin naki akwai ƙarancin tarbiyya ta addini wannan kuma ke kika san me kika auro dama da haka ya ku mata ku nemi sulhu da mazajenku kuma ya maza ku gaya wa matanku su rinka neman sulhu idan kun lura da wannan hadisin abin da yake nuna mana mace ita ya kamata ta bi mijinta ta nemi sulhu tunda shi annabi ya ce alwadudu alwaludu al'audu al'audu ga soyayya ga ƙauna ga kuma tana dawowa ta kai ga mijin nata ta nemi alfarmarsa ta nemi yafiyarsa ta nemi afuwarsa kin fahimci wannan abu na uku ya ke uwata maza ku gaya wa matanku ku rinka sauka akan ra'ayinku yayin da namiji ya ja karki ja shine abu na uku ka gaya wa matarka ki daina jayayya da ni shine saƙon idan miji ya ce kaza to mace ba a so ta zo ita ma ta ce kaza dole kar a yi haka da babba da ƙarami yayin da aka samu saɓani to sai ƙarami sai sauka idan babba ya yi fushi muna fatan iya zama mai haƙuri shi babban amma in bai yi haƙurin ba shikenan ƙarami sai ya sauka ubangiji ya ya kwadaitar da mu da mu sulhu da mu da matanmu duk lokacin da mutum ya fahimci mijinsa ya kangare masa mijinsa yana fushi da shi mijinsa ya saba masa to idan akwai jayayya to ya yi haƙuri ya daina jayin ja da shi wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdirat al-anfus ash-shuh wa in tusinu wa tattaqu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira idan mace ta fahimci mijinta ya kangare mata ko mace ta fahimci mijinta ya juya mata baya to babu laifi su yi sulhu ƙur'ani ma cewa in kin fahimci mijinki ya juya miki baya ko kin fahimci mijinki ya fanɗare miki fala junaha alaihi ma yusliha ko an yassalaha a wata kira'ar bainahuma sulha wa sulhu khair sulhu alheri ne ya ku iyaye na mata ana iya samun saɓani a gida tsakanin miji da mata dan mijina ya ja ni na sauka ba aibu ba ne a gare ni shi ne gaba da ni ko da watakila kin fi shi gaskiya din ba mamaki sulhun da za ku yi afuwar da za ki yi kau da kai da za ki yi ya zama shine dalilin da zai gyara halinsa da ɗabi'arsa da haka ba ci baya ba ne durƙusawa wada ba gajiyawa ba ne amma da yawa maza suna kuka da ku akan iya samu mace miji ya ja ita ma ta ja fada na mutum biyu ne sai in haƙura in bar maka Allah gyara mana nan gaba kuna ta rikici da shi watakila akan kudin cefane ya ce shi kaza zai bayar kin ce ke kuma dole kaza za a bayar so irin waɗannan abubuwan tun da ya raƙe ya ce dole kaza zai bayar ko a yi ko kar a yi ke kuma karki ce bara a yi ba Allah gyara halinmu waɗannan su ne abubuwan da ya kamata miji ya gaya matarsa da kuma ƙari abu na hudu shine ku gaya wa matanku su kula da tsafta kasa zama ƙazamai don namiji yana ƙin mace in ƙazama ce namiji yana ƙyamar mace idan ƙazama ce kuma ku koya wa matanku tsafta akwai wadda haka ta fito daga gidansu ƙazamar ce da haka sai ka tarbiyantar da ita sai ka ce ta gyara a nan nake amfani da wannan dama in ja hankalin iyaye mata da suke aurar da 'ya'yansu don Allah ku rinka kai ziyara gidajen 'ya'yanku ga yaya suke kula da tsaftar jikinsu wata mata ta ce da aka yi aurenta wata kanwar mahaifiyarta haka kawai sai ta ga ta zo mata gida duk bayan sati uku wata ɗaya wata biyu sai ta ga ta shigo mata gida ba aune sai ta ce mata kin san me yasa nake zuwa miki ba sallama ba notice ta ce a'a mama ban gane ba ta ce zuwa nake na ga yaya kike kina da tsafta ko kazama ce ki ina so naga kitchen ɗinki ya yake ina so naga toilet ɗin mai gidanki ya yake ina so naga zanin zanin gadanki kina barinsa da datti idan mai gida ya bacci ya tashi ana gyara masa shimfiɗarsa sa ko ba a gyara masa yaya yaranki kina kula da tsaftarsu yaya gidanki akwai yana akwai wanda a saman gadon mai gidanta akwai yana saman gado fa yana kwaman yana da ana yin sati ba a cire ba ko wata ba a cire ba amma ita ballaga za ce ba ta iya kulawa wannan aibu alaikum alaikunna ya ku taron mata ka gaya wa matarka ta kula da ibada abu na biyar matar kirki matar kwarai ita ce ba ta wasa da sallah ba ta wasa da azumi na nafila ko na farilla mace ce mai kulawa da gaske za ta bi ubangijinta sau da ƙafa za kuma tafi mijinta don bin miji shi ma bin Allah idan an kyauta abu na ƙarshe nasiha ce ga ma'aurata guda biyu ku gaya wa junanku ya kuma aurata ina yin nasiha ina kuma wasiya ga ma'aurata guda biyu ku daina yawan ambatan matsaloli yawan neman laifi yawan yada sirrin aure ga abokanai ko ga kawaye abinda nake nufi a nan shine jiya na gaya muku babu wani gida face akwai matsala a cikinsa amma ba daidai bane mace ta je duk inda ta zauna sai ta je ta faɗi saɓaninta da mai gidanta ta gaya wa ƙawayenta saɓaninta da mai gidanta ta gaya wa iyayenta saɓaninta da mai gidanta ta gaya wa maƙotanta saɓaninta da mai gidanta wata ma a facebook take yadawa wata ma a whatsapp take turawa ga abin da mai gidanta ya mata ko a gidanta tana fama da matsala kaza amma ba za ta je wajen malamin addini ta nemi shawararsa ba duk auren da aka gina shi akan haka baya dadewa mutuwa yake da wuri ku daina zikirul mashakil azzaujiya lil ahli wal asdiqa matsalolin aure ba a so ana gaya wa kawaye da abokanai kuma ba a so ana zuwa ana kai wa iyaye kullum ana gaya musu abin da zai ba su hawan jini ku daina yi sai dai in abu ya kai ba yanda za a yi miji ya rinka shawara da matarsa mata ta rinka shawara da mijinta amintaccen miji wallazi ya dulluha alama yanfa'uha mijin da zai nuna mata abin da zai amfane ta mutum ne wanda yake mai tunani mutum ne wanda yake mai haƙuri mutum ne wanda yake ya san mutunci ya san kyautayi amma al'ahlu awi sadiq awi al'asdiqa awi sadiqat amma iyalai ko kuma abokanai mutum ya je yana ta gaya musu matsaloli wata ma bakin ciki take miki da auren sai ta ziga kiki kashe auren ki wallahi yanzu wata kanwar uwarki ce amma ba son ki take ba sai ta ziga kiki kashe auren kanwar uwa nawa ta kashe wa ya aure kai ita kanta uwar ma in ba mai kimtsi ba ne duk wacce ta fahimci uwa ce gare ta wance uwa ce amma tana da 'yan matsaloli ki daina zuwa kina gaya mata larura auren ki dan wallahi za ta kashe miki aure da yawa akwai iyayen matan da su suka kashe auren 'ya'yansu da kansu suke kashe auren da yawa da haka in na fahimci mahaifiyata tana da matsala tana da larura yaya kuke to yaya me yake miki suke ce mama lafiya kala wallahi sai dan abin da ba a rasa ba to me yake miki gaya mana a ba komai mun ma sulhunta muna gyarawa saboda idan kika gaya mata ga abin da mijin yayi miki ta iya buga waya ta zazzagi mijin ta iya buga waya ta ci mutuncinsa shi kuma ya zo ya ci naki mutuncin a ɗaki karki haka ballantana kuma ƙawaye ki je ana tattauna matsalar gidanki a gidan biki an je taron suna an je ɗaurin taron aure ba nan ana ta tattauna akan larurar gidanki saboda baki da kimtsi kin ɗebi sirrinki kin yada an ce miki kowace ƙawa ce ake gaya mata larurar gida wata so take ta ganki a rana bayan Allah ya ajiye ki a inuwa da haka ya kamata ku kiyaye ku daina wannan dan ku wannan zai taimaka wajen kawo matsala kuma anan nake kira ga iyaye kuma ku daina sa baki kai tsaye akan larurorin auren 'ya'yanku abin da nake nufi anan kada wata uwa ta yi kane-kane ta yi ƙabe-ƙabe ta yi mamaya wai duk larurar auren yarki wai sai kin sani kuma ke za ki warware bai da kyau ku daina sa musu baki sai abin da ya zama bayan da za a yi ina lillahi wa ina ilaihi raji'un bai ba ta kudin cefane ba lokaci ya kure bai ba ta ba ki kira shi ki magana wai saki ai ba da yunwa ya bata ba ya hana ta zuwa gidan unguwa da yake kina da waya bari ki kira sirikinki ki kira shi ki ce wai me yasa yake hana yarki zuwa unguwa shi da matarsa ke za ki juya mai gidan shi ke ma ki je ki rike naki auren amma auren yarki ba auren ki bane hajiya an je gidan yini ba a ga wance ba an kama zagin mijinta ba shi da mutunci duk abu na dangi hana ta zuwa yake bari in koma gida sai na ci mutuncinsa mijin yar taki don Allah iyaye na mata ku daina ku bar shiga sha'anin auren 'ya'yanku za ku cutar da 'ya'yan idan bai iya maida miki martani ba zai maida akan yarki kuma zai ce mahaifiyarki ba ta da kima wannan sunansa shiga sharo ba shanu ko duk abin da aka tashi na tafiya wani abu sai ki ce wai sai an gayyato wance wai sai ta je yanzu akwai uwar da ita take buga waya ta ce ki je gidan biki kaza je ki wakilce ni a ba hajiya zaman aure fa take yi tana karkashin wani ne ke baki je ba sai ki ce wai sai ta je dole to Allah ya kamata a kiyaye ku tsare auren 'ya'yanku ku daina kashe auren 'ya'yanku saboda son zuciya abu na biyu ya kuma aurata ku rinka tattaunawa da junanku a hankali ba da fada ba ba da gaba ba ba da girman kai ba ba da son zuciya ba a rinka alhiwar ala ususin min almahabbati wal mawaddati ku rinka tattaunawa sauya ra'ayi musayar ra'ayin zance a gida tare da soyayya ina musu da ke matata amma ina son ki a raina ke ma ki ji lokacin da kike musu da mijinki in har ta kama za a yi musu a tattauna soyayyan nan tana nan kada daga mun yi saɓani da ke akan kimiyyar kubewa ko kimiyyar kaza sai ki nuna damuwarki ku cire shi ku ɗauke shi directly balance ashe don na yi saɓani da kai akan wani abu bai kamata in mayar da wannan sababi ko dalili na in zubar da ƙaunar da ke tsakaninmu da ni da kai ba ashe ƙaunar ita ce take gaba da komai yanzu misali za ku iya jayayya akan makarantar ɗanku mijin ya ce makaranta kaza za a kai wala Allah ke kina da ra'ayi shi yana da ra'ayi sai ku yi ta musu wannan musu akan makarantar da za a kai yaro kada ya sa ki ji soyayya da take tsakaninki da shi kuma ta zube wala Allah magana ce ta aurar da yarinya shi yana ganin cewa kar a bari ta auruwa ne ke kuma kina ganin cewa ta aure shi din sai kuka yi jayayya kuka sauyin yawo kada wannan ya zama dalilin da zai sa gaba ta shiga tsakaninku shine abin da nake nufi zan iya musu da kai amma mu tana nan in ba ku fahimce ni ba so nake in kin hau sama kin yi ƙasa duk abin da kuka yi da miji to gobe fa ga kun sulhunta kuna ci gaba da mu'amala wata bata iya ba akan magi sai ta tafi shi da mijinta maginta ya kare ba a kawo ba sai mata waya sai ta ki dauka saboda ba ta da wayo wannan larurar daban wancan daban wannan shine fannu al-mu'amala az-zawjiyya fanni na mu'amala ta auratayya a tsakani kuma duk musun da za ku yi kar a kai hannu kar a yi duka kar a ci mutunci kar a yi zagi kar a yi kaza kar a yi kaza abu na uku ya kuma aurata ku rinka komawa ga Allah yayin da ku samu sabani a cikin aurenku kar a manta da Allah ku rinka kiyamul laili ku rinka addu'a a cikin sujjada kuna roƙon Allah Allah gyara muku halinku kuma ku rinka yin sadaka ana son ma'aurata su rinka sadaka a junansu wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim a cikin suratul anfal manzo Allah ya faɗa cikin hadisi al qulubu baina isba'aini min asabi'ir rahman ko min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha'u ko kayfa sha hadisin imamu tirmidhi duk auren da ba a roƙon Allah a ciki duk auren da ba a mayar da al'amari ga Allah to duniya ba za ta iya gyara muku matsalar ku ba sai dai ta dada dulmiya ku shi ya kamata ku rinka me gaya wa Allah yayin da mijinki ya dame ki tashi ki sa shi a sallar dare yayin da ke ta samun yawan matsaloli na aure a gidanki kama azumin nafila yayin da matarka take fanɗare maka ga tarin 'ya'ya kuma tana neman ta kashe aure sata addu'a kama sadaka ka ce Allah ya daidaita maka iyalinka yayin da gidanka ya rikice mata suna doke-doke suna fada da juna suna ƙiyayya da juna suna gaba da juna kayi-kayi abu ya gagara raba sadaka karanta ƙur'ani yawaita salatin annabi rage bacci da daddare kai ta buga sallah ka ce ya Allah ka daidaita tsakanin iyalina wance da wance yayin da 'ya'yanka suka fandare 'ya'yan kishiya suna fada da 'ya'yan kishiya kayi kayi a daina in a gabanka ne a daina in bayan ka tafi a gwabzu sasu addu'a rinkayin sadaka Allah haɗa maka kan 'ya'yanka duka waɗannan wasu sirri ne da Allah yake ba mutum zaman lafiya da shi da iyalansa a gidansa ba tare da ya kashe wani kuɗi mai yawa ba roƙon Allah magani ne na dukkan wata cuta shi yasa ake so a auri miji mai addini wanda ya san muhimmancin sallar dare zai tashe ki ku rinka sallah da daddare shi yasa ake so a auri mace mai addini wacce ta san in ta shiga larura tana iya azumin nafila ta roƙi Allah ta gaya masa me ke damunta amma mutumin da ya je ya auro mace wacce take ba addini to za ta shiga larura amma ba za ta iya daga hannu ta roƙi Allah ba ko mijin da bai mai addini ba ne yanzu irin mijin da aka aiko jiya cewa baya sallah mutumin da bai yi na farilla ba yaushe zai tashi tsakar dare karfe uku ya kiyamun leni bai zai yi ba mutumin da azumin farillan ma Allah Allah yake ayi a gama yana ganin an takura masa yaushe zai kama azumin litinin alhamis wallahi bai zai ba so ku gyara abu na ƙarshe ya ku ma'aurata akwai wasu abubuwa da ake ce da su al'ususu ususul hayatin zaujiya a sa'ida an naji'a wasu turaku wasu pillars wasu kafaffun abubuwa da in an bi su ana yin rayuwar aure mai daɗi rayuwar aure mai ɗanɗano rayuwar aure da kwanciyar hankali rayuwar aure da kaza na farko al'ishira bilmaruf kyakkyawan zamantakewa ta hanyar kulawa da juna فكل من الزوجين يعامل الآخر بما يحب أن يعامله هو kowane miji kowace mata suna mu'amala ne da junansu da irin abin da suke so a yi musu kina son mijin ke girmama ki to ke ma ki rinka girmama shi kana son matarka ta girmama ka to kai ma fa ka daina zagin iyayenta kana son matarka ta yi maka ladabi to kai ma fa ka rinka ladabi wa na gaba da ita da iyayenta amma miji ya zo ya sa mace a gaba yana zagin ubanta a gabanta wallahi duk soyayya da take maka wata ran wallahi sai ta rama dan naka uban bai fi nata uban ba ai duk mutumin da zai zo ya sa mace a gaba yana zagin tsohuwarta uwar da ta mata wahala uwar da ta yi naƙudarta ta haifa maka ita sakai yadda za ka yi mata shine ka zo ka dura mata ashir kana zaginta a gaban yarta wallahi idan ta yi rama karka kuka da kowa saboda kai ne baka da tarbiya duk inda ranmu ya ɓaci muka yi fushi to mu dai san abin da za mu gaya wa matanmu amma mu daina gaya musu abin da za su iya fusata su zo su mai da martani kana so in girmama iyayenka to ka girmama nawa iyayen wata ƙarar ta gaya mai gidan ta ce alaji uwa uwa uba uba ba wanda ya faɗo daga sama da uwata da ubana ka gani kai ma da naka ba zan taɓa iya jurewa da wannan zaman aure da za ka zo kana zagin iyayena ba wallahi ba zan iya ba kuma ban yi maka alkawarin zan maka biyayya ba kaga eh kai tafi tafi can ka jike ba zan iya jurewa da kana zagan min iyaye kana ci min mutuncin iyaye kuma in zo in maka da'a ka kira ni ka ce in kawo abinci in kai maka ruwan wanka ima kaza ima kaza ba zan iya ba wallahi wannan matar ta gaya wa mijinta gaskiya kana so a yi maka abinci mai kyau kawo cefane kana so a yi maka abinci da wuri turo yaron ka ya kawo kayan cefane da wuri da a ce ma'aurata sun gane wannan da sun huta kana so na girmama ka ka daina zagi na gaban yayana yanzu akwai ɗabi'ar da wasu mazaje suke da shi sai mutum ya zo ya sama matarsa a gaba a gaban 'ya'yanta yana zazzaginta wallahi wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne idan wata ran ɗanta ya rama mata zagin kai ka jawo yana cikin kurakuranku ya ku mata sai ku tara 'ya'yanku kuna sukan iyayensu a gabansu wallahi babanku bai da kirki wallahi babanku sai dai haƙuri wallahi babanku bai da adalci wallahi babanku mugun mutum ne ya za ki kawo masa 'ya'yansa in ke kina jin ke uwarsu ne su ma kuma suna jin ubansu ne ba duk kina ta wallahi wallahi kin zage masa uba shi kuma zai koma gefe ce wallahi mamanmu ba ta da kirki kullum tana zagin babanmu da haka ku gyara kuskure ne kuke yi in kuna son zaman aure ya yi kyau ya yi daɗi to a yi al'ishira zamantakewar auratayya bil ma'aruf taimake ni in taimake ka cuɗe ni in cuɗe ka girmama ni na girmama ka mutunta ni na mutunta ka in kina son darajar ki ta tabbata a wajen mijinki ki zama mai ladabi da biyayya yayin da kika zama baki da ladabi baki mutunta mijinki baki mutunta masa iyayensa ke sai ki tsammani ya miki ladabi ya mutunta miki naki iyayen yanzu a cikinku akwai matan da gaba gaba gaba suke da iyayen mazajensu fada iyayya da uwar miji sukan uwar miji mummunan addu'a wa uwar miji yaya zai ga baki son uwarsa ke kuma ya soki ki gyara bai da kyau abu na biyu al'afu wa safa wa tajawuz an zallati afuwa kau da kai akan kurakurai dole ne ma'aurata ku zama kuna haƙuri da afuwa da juna zo mu zauna zo mu ɓata haka hausawa suka ce akwai wata matar da za ta ce yau bayan da za a yi mijinta ya saba mata akwai wani mijin da zai ce yau bayan da za a yi matarsa ba za ta bakanta masa ba a'a dole sai an yi afuwa barin dan baku misalai da suka ta faruwa a gidan annabi wanda kowa ya haƙuri da juna misali wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa Hafsa yar gidan Umar ba ta nan a ɗakinta sai yake banta da wata daga cikin bayinsa mata a ɗakin Hafsa kuma annabi yake banta alaka ta aure ta shiga tsakaninsa da baiwarsa nana Hafsa da ta dawo ta ji labari sai ta fashe da kuka ta ce ya rasulullahi kishiyata baiwarka kuma a ɗakina ta nuna bata ji daɗi ba a riwaya aka ce annabi rarrashin titi halal ne yayi ba haram yayi ba gidansa ne baiwarsa ce ɗakin na matarsa ce amma da ta zo ta nuna damuwarta kishi irin na mata ya ɗauke ta sai ya rarrashe ta aka wuce wurin kunga sai da abuwa wa juna da nan da yake amfani da wannan dama akwai abubuwan da mazaje suke wadda ba daidai ba wanda ya kamata su gyara su ma mutum ya rinka zuwa yana keɓanta da matarsa keɓanta ta aure a ɗakin kishiyarta kuskure ne ta gyara gadanta ta yi shimfidarta saboda ta tafi unguwa ko ta je biki za ta yi kwana uku hudu ka ɗauki kishiyarta ka je ka kwana da ita a ɗakin abokiyar zamanta yanzu kai ka nemi zaman lafiya yanzu kai ka nemi sulhu kuma a yi magana ka ce ai gidanka ne ba uban da ya isa ya ce ma kaza ba daidai ba ne abu na biyu waɗanda suke bin miji akwai kurakuran da yake faruwa a wajen bin miji in na ce bin miji ana bin miji a tirakarsa ɗakinki daban ɗakin kishi yake daban amma duk wacce take girki ita take zuwa ɗakin miji ta kwana ga laifuffukan da kuke da kurakurai iyayena mata ku gyara ba daidai ba ne idan kin je kun yi mu'amala da ke da mai gidanki ki taho ki baro kayan baccinki a ɗakin mai gidanki kaskanci ne wulakanta kai ne kishiyarki ta zo ta ga kayan baccinki wata ballagaza har dan kwalinta take barowa haba tattare kayanki ki saka a jaka ki kai ɗakinki shimfidar mijinki yadda kika tarar da ita a shimfide idan za ki fita inda asubahi kuke rabuwa inda rana kuke rabuwa karfe tara karfe goma ya fita aiki yi shimfidi ki bar gadon a gyare gadon mijinki ne a lokacin ba za ki tuno kishi yake ce za ta karbi girki ba akwai wasu daga cikinku suna da karancin tsari wai sai ta yi kyashi da bakin cikin ta gyara shimfidar gadon wai tunda abokiyar ta ce za ta karbi girki kawai sai ta bar gadon a wargaje amma waye wargaza shi ke kika wargaza shi da ke da mai gidanki ku gyara wannan yasa kuke fada ita sai ta ce ni baiwarki ne za ki je ki yi abin da kika yi da miji sai ki bar min ni zan zo in miki shimfiɗa gado ita kuma ta ce ni ma ni baiwarki ne ni ne zan rinka miki shimfiɗa inda Allah ya rufa muku asiri mijin ba ɗakin ki yake bi ba bin sa kike yi sai ki kula da ka'ida lalata banɗaki mace ta zo sun yi abin da suka yi sai ta bar banɗakin mijin ba ta gyara shi ba saboda tana bakin cikin kishiyarta ce za ta karbi girki ta zo ta bar ƙazanta da datti ta bar mata wankin banɗaki ke da kwana da miji kishiyarki da wanke miki banɗaki yanzu daidai ne wannan ba daidai ba ne ki gyara wata ta ce malam daidai da tishu tishu da suka yi amfani da shi a ɗakin nan ta ce wallahi haka nake zuwa in tarar da shi kace kace a ɗakin kuma na yi magana mai gidan sai ya ce to ke ba ki ɗebe ba ta ce yanzu mai gidan adalci ne tishu da kuka yi amfani da shi ni zan zo in kwashe ba za ka sa matarka ta share maka ɗaki ta gyara ba ni in nai nawa sai in gyara to ita matar wannan wace irin mata ce ita ba daidai ba ne wannan yana kawo faɗa tsakanin mata biyu ko mata uku wata ta tafi ta bar dan kunnenta a tsakiyar gadon mai gidan dan kunne kishi yake ta zo ta tarar da ashe kin cire dan kunnen ki haba da Allah ba daidai bane wata hatta underwears dinta unders ma'ana kayan ciki inners kayan ciki takan iya tafiya ta bashi a ɗakin mijinta kishiyarta ita za ta zo tana sa hannu tana ɗaukewa tana jefa mata a kwando haba da Allah don Allah ma a yi ku faɗa ji don Allah ku gyara ni fata na ku gyara auren ku ku ji daɗin auren wannan duk yana cikin kurakurai da ku kuke yi tsakaninku na zamantakewan aure musamman wanda Allah ya hada su suna tarayyar daki da kuma ɗauko yaro a taho da shi masu je gobarin dawo kanku ko kuma tana bin miji miji ya dawo yana zaune yana jiranta kula ake da miji malama kiyaye hakkin miji ake malama sai ta je ta ɗauko ɗanta mai shagen fitina ta taho da shi ya hana su bacci ya hana mijin sakewa wallahi zai ji kin ishe shi shi yasa wani da ya gama cin abincinsa sai ya sa sakata kirrib ya rufe yaya aka yi kina kuma sa a je ki da ɗanki je ki kwana haka ne akwai waɗanda ba sa iya kulawa da 'ya'yansu su yi bacci kafin mai gidansu ya zo ba kwa iya yi kina tare da miji kina ta bawa yaro mama kina tare da miji yaro yana ta kuka kin kasa gyara shi ke baki da tsarin da zaki sa danki yayi bacci kafin mai gidan ki dawo wallahi kun shiga hakkin mazajen ku yanzu an samu rikici tsakanin wani mai mata da matarsa ya ce yaron nan ya girma wai sai ta ɗauko min yaro rabe-rabe wai sai ta wai ta haɗa mana shi wai mu uku akan gado ya ce ni ba na kwana da yaro akan gado ita kuma ta ce ni kuma ba zan baɗa na a ɗaki ba ya ce yanzu ga ƙannansa ga yayyansa ga irwarsa mace ba za ki baro shi ba awa ɗaya awa biyu ita sai dai ta yayi ko yaro ya ce wallahi ni ko ba za a kwanta mu a gado ba ta ce ɗanka ne ya ce eh ɗana ne amma ko ina da matsayinsa akan haka sai ta daina zuwa ɗakin mijin saboda ya ce a daina shimfiɗa masa yaro ra'ayinsa ne tunda baya so shirye ɗanki ki gyara ki kwantar da shi yaro yakan iya awa biyu ma bai tashi ba ki sallami mai gidanki ki nemi izini ki koma kan ɗanki ko ki zo da wata shimfiɗa ko yar ƙaramar katifa ki mai shimfiɗa a ƙasa amma ki ce sai kin nanaka yaro ga miji ga yaro kuna mamaki habacin gam ba daidai ba ne kuna yi ne fa kuma yana kawo matsala da haka ina ba da shawara a gyara daga cikin kurakuranku shine abin da yake taba almu'ashara azzawjiyya almusahaba bilwuddiyya alwud in kun kyauta za ku zauna lafiya idan ba ku kyauta ba za ku samu mushkila misali mai gidanki kin san duk inda karfe taran dare yayi yana dawowa da yawa daga cikin mata akwai masu wannan ɗabi'ar wala ba za ta tashi wanka ba sai ne mai gidanta ya dawo a lokacin za ta ce bari je ne wanka sai mai gidanta ya zauna awa biyu yana jiranta yanzu tun daga safiya har dare mai kike baki wanka ba zan je ne wanka ya dawo an bashi abincinsa yana zaman jiranki ke dai kamata ki jira mai gidanki shi zai jira ki wani ya ce malam ni ina ruwana da ita sai na yi bacci ta zo tana ta tattaɓa tana tashi na ce in kika sake taɓa ni sai na ci mutuncin ki wai ya gaya mata bakar magana ya ce kina ina da na yi ni bana gida sai da kullum sai na dawo za ki gama shafe-shafen mai da makale-makale da rataye-rataye hodar ki ta banza ta shirme ku rinka shiryawa da wuri kafin mai gidanku ya dawo ya ku iyaye na mata wannan bayanan da nake muku shine sirrin zaman aure da daɗi idan baki ba za ki gamu da bakin ciki da bacin rai ba kowane namiji ne zai zo baki gama mai abinci da wuri ba ko kuma baki shirya kanki ba ki zo wa da miji kina warin hayaki ki zo wa da miji kane kane ya baro kishi yake tana ƙanshin turare ta yi gyaran gashi ta saka lalle yana marmarinta ke kuma ya zo ya tarar da ke furtuk wai kina ba da haƙuri wankanki da saka manki da turarenki sai an ci awa ɗaya da rabi a wannan zamanin haka zai zauna awa ɗaya da rabi yana zaman jiranki ku daina yi ba kyau na yadda maza suna da matsala su ma suna zuwa ba a kimtsa ba amma ku nake yi wa magana yanzu gyaran kanki gyaran gidanki gyaran aurenki gyaran mutuncin aurenki sakaci da ballagazanci wulakantarki ko a zo gaban miji ana tsifa cacacat ha ba an daina kina tsifa kwarkwata tana ta zubowa ko da ke yanzu to to na janye na janye na janye wata ta ce ha ai yanzu ba a kwarkwata ke dai Allah ya rufa miki asiri amma akwai gidajen da akwai kwarkwata wannan kurakurai ne da kuke yi don ku gyara wallahi yaushe za ki zo kina tsifa gaban miji in mace ta cire ta cire gashinta tana tsifa muni take yi ki bari mijin ke ga muninki sai dai ki zo masa da gashi a wanke a gyare da kitso mai kyau ba a yi ko mace ta yi al'ada abin da ta yi audigar da ta yi amfani da shi ta bashi a toilet din mai gida ya zo ya gani ba a yi ɓoyewa ake yi ko audigar ko tsumma ko abin da ta yi amfani da shi ta zo ta bashi a kwandon sharan banɗakinta ko wata ta sa shi ba ta yi fuloshin ba mai gida ya zo gani kin zubar da kimar ki hajiya ba a yi ji zai yi ko abinci kika kawo mai sai tuno wannan abin da ya ganki sai tuno ba a barin miji ya ga al'ada jinin al'ada ba a bari ki tsaftace jikinki tas nana Aisha tace idan ina al'ada nakan yi ado ne kwalliya in gyara jikina ne kunzugu tace manzo Allah ya zo yi duk abin da zamu yi da shi bighairi mubashara amma ke ba haka ke ba yau dai na garan ku ya ɓace barin tsaya nan gudu a a yau mai kabbara ko sau ɗaya ba ta yi ba saboda yau duka aka yi sai ku yi haƙuri daman tsayar ku ba kwasan a faɗi laifinku wallahi gashi nan saura wajen guda biyar ma bari rin kyale ku kan ku gudu gobe ku ƙi zuwa barin bar ku haka insha Allah gobe za mu shiga sabon darasi da ikon Allah yanzu mun gama ki gaya wa mijinki ya gaya miki sannan kuma ku gaya wa junanku in Allah ya soya da mun faɗi abubuwa kamar guda goma sha in Allah ya soya da zan yi tambayoyi gobe zan ɗan taɓa tambayoyi kafin mu fara karatu nan in tabbatar karatu na yana nan ko baya nan abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure kun tuntuɓa harshe Allah ya fi mana duka wannan karatun gashi nan littafi ne guda gashi na karanta muku gashi nan a cikin littafi ne ba da kana faɗa ba alwasaya ash-shar'iyya lil hayati zawjiyya Allah ya bamu dacewa dan ku gane duk waɗannan abubuwan malaman musulunci sun yi magana akai kawai dai sai in ba mu karanta ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala